الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة عشرين دقيقة وتر ربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na tamanin da shida a cikin wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shekhan na babban malami wanda wato ya tattara mana hadisai mafiya daraja bukari da muslim a wannan masallaci mai albarka na huzaifatu bin al-yaman radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi hadisi na 576 muna cikin kitabu zaka babu taglid uqubati man la yu'addi zaka babin da yake magana akan girma da wato tsananin azabar wanda baya ba da zakka irin abin da za a yi masa mun bi hadisi guda ɗaya za mu dora na biyun hadisin Abu Dhar malai ce an Abi Dhar radiyallahu anhu qala an karbo daga Abu Dhar Allah ya kara masa yadda yake in ta haitu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam na tike gurin annabi alaihi salatu wassalam qala sai ce wato ya je gurin annabi alaihi salatu wassalam ya zauna a gurin shine yin ta aiki sai ce wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda raina yake hannunsa wato annabi ne ya rantsuwa kenan au shakarawi kenan abu dar da ya ruwaya yana kokonto yace ko kuma annabi cewa yayi wallazi la ilaha wallazi la ilaha gairuhu na rantsi da wanda babu wani abun bauta da cancanta ko ma bayansa au kama alafa ko kuma kamar yadda ya rantsi kamar kale shine au kama alafa kamar yadda ya rantsuwa cewa ma min rajulin takunu lahu ibul babu wani mutum da zai kasance yana da raƙuma au bakarun ko janu au ganamun ko tumaki la yu'addi haqqaha wanda baya bada haƙƙin wanda muka yi bayani a baya sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce illa utiya biha yawmal qiyama fa sai sai an zo da wannan dabba ko dabbobin ranar alkiyama a azama ma ta kunu ta fi yadda take girma idan sa ne sai an lullanka shi idan raƙumi ne sai an lullanka shi wa asmanahu kuma ta fi yadda take da kiba idan kana da karmasattun shanu to sai an cika su da kiba bayan girma da aka kara mu shine a azama ma ta kunu wa asmanahu mafi girman yadda suke sannan kuma kulkul za su zo da da'uhu bi akhfatiha sai a sa su rika taka shi da waɗannan kofatan nasu wanda kuma kaga annabi alaihi salatu wasalam ya gaya mana wato miqdarin miqdarin yinin ranar alkiyama Allah ya ce waye ko Allah ma ya gaya mana alqur'ani miqdaruhu 50 alf sana tsawon shekara dubu hamsin ne shine wannan yinin da za a yi daidai yake da shekara dubu hamsin irin tamu ba shekara hamsin ko shekara ɗari biyar ba shekara dubu hamsin to haka za a tawwara wannan dabbobin da ya tara a gonarsa ko tumaki ko awaki ko raƙuma to su rika taka shi da kofatan su wannan ɗahuhu bi quruniha sannan su rika sukar su da ƙahonsu suna soka mata kullama jazat ukhraha duk lokacin da ta ƙarshe ta zo misali idan raƙuma guda ɗari ne ta farko ta fara bi ta kansa ta je ta sassoke shi ta sassaka shi sai ta bi ta zo ta uku to da ta ɗari ta zo shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya ce ruddat alaihi ulaha sai ta farko ta dawo haka za su ta zuwa su dawo har tsawon shekara dubu hamsin ta shine kullama jazat ukhraha duk lokacin da ta ƙarshe ta ƙare to ruddat ulaha ruddat alaihi ulaha sai ta farkon ta dawo aka za su kai su ta su ibada ce shi sai masa wannan abu hatta yuqda bainan nas har sai an yi wa mutane hukunci ranar alkiyama shine bikidaru ko 50 an alfa sanatin tsawon shekara dubu hamsin Allah ya kiyaye to kaga wannan hadisin wato ko shakka babu yana razanarwa shi ta Imam Bukhari da yaje kawo shi a kitabu tafsir sai kawo shi karkashin wato ayar da Allah ya ce wala tahsabanna alladhina yabqaluna bima atahumullahu min fadli huwa min khairan lahum bal huwa sharrun lahum sai ce sai yawquna ma bakhilu bihi shine wannan magana ta ake sai yawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah idan dukiya ce haka za a yi mar kamar yadda hadisai suka zo ka duba da sahihu tarhib wa tarhib na ibn al-munzir za ka ga ya tattaro hadisan kana karantawa masu ban tsoro wasu za su kwaitar da kai wajen yin sadaka da kyautar amma wallahi waɗanda suke magana akan narkon da za a yi wanda baya fitar zakka akwai tashin hankali a shi za ga wanda ya damu da addini ko mata a gida suna tambaya sai mutum ya tambaya ta yi tambaya duk wanda za ta turo ma da tambayar cewa tana da sarƙa ta lefanta shekara goma yanzu ta kai miliyan biyar ko miliyan shida ta biyar ne ba hukuncin ta wannan tana tsoron Allah ko shakka ba ai saboda haka ka ga dai ta yi ne biyu mata ce gidan zai gaya mata ta wuce ko ba ta siyarwa ba shi hukuncin shi ne duk lokacin da wato kamar da muka faɗa tsarin kadara yake kai tsaye a malikiya da jafi'iya ba a fitarwa da kayan kayan ado muzaka amma wajen hanabila da abuwa ne ba za a fitar za a fitar ji za ina ji bambanta ba malam Muhammad Nasir Din Albani yana da littafi risala ce da yi akan hukuncin fidda na manta yanayin ya sunan littafin yadda za a fidda zakka a cikin za a fitar akan matsala ce mai tsafi da aka tattauna akan kayan ado to amma su ma sai suka ce idan aka fitar da kuɗin ya kai nisabi misali miliyan biyar ne to sai a fitar masa amma idan tana siyarwa misali sai ta sai fili ko ta sai gida na zama mutukar ba kuɗin ta bari wai shi kenan ba za ta fitar ba amma idan ta sai wannan gidan na fiye da siyarwa ne don ya karu ta ko shakka babu da ra'ar an sai da gidan za a fitar zakka idan kuma ba a siyar ba ana fitar ana siyan kada ana sai da kadara to za a biya a daidai lokaci mun yi wannan bayanin cewa duk kadara gidanka na zama kayanka na amfani motar ka ta amfani duk ba a fitar musu da zakka amma wanda ka siya don ciniki ka ci riba a kai to duk ran da ka siyar za ka fitar in dai ya kai misali shi ma hukuncin su da wa'atu haqqa yau ma hace azadi ran da kai girbi a ranar zaka fitar ko to shi ma ran da ka siyar da kadara to ranar za ku san mata da zakka to shine abin da malai yake gaya mana anan to kaga idan kaga mutum kamar da muka faɗa yana kokarin bibiyar wannan to yana yana yana tsoron Allah kwarai da gaske wa alaikum salam na a idan dai kadara misali ka aje kaga abin da suke magana tunda kana da rubuta da sauki na cewa in ke karata goma ka siyar to ke kara ɗaya zaka fitar zai suka ce ba zan tanke ka saboda ka kai ma amma sauki ke karata talatin ba a biyar ba sai bayan shekara kai ma da sai a ce to shi kenan ka biya ta shekara talatin din tunda gidan mu biyan talatin ya shekara kaga to ita shari'a ko da yaushe tana wato yiwon dan adam sauki kuma sannan abin da malamai suke faɗa fitarwar janyo albarka ne janyo albarka ne ko da yaushe gode wa Allah da zaka yi zamu zo mu faɗi wasu fa'idodi da malamai suke faɗa a wani hadisi nan gaba kaga irin wato falalar da mutum yake samu yana ba da zakka sadaka da zakka mutum yana bayarwa irin falalar da Allah yake kubutar da shi idan mutum ya kalli wa'annan ko wallahi zai zai rika fatan ma lokacin zakka yayi ya fita saboda irin alfarmar da Allah yake masa sakamakon wayan nan na eh shi ne abin da ya na fahimci maganarsa eh shi ne nake wanda yadda aka yi masa sauki tun da dan kadara ya ciyar da zarar ya ciyar kuɗi ya kai misali zai ciyar zai fita kaga ai sabanin tafiya da aka yi mana kwanaki akan jiratu kaga bambancin sa da gratuity kenan gratuity sai ya shekara ai mun faɗi wannan ko amma kadara lokacin da ka sai ne ita to za ka fitar maka da zakka ba wani zancen saboda sauƙin na yawwa aka ban masu da motoci da zarar mutum ya zo yanzu ya siyar tunda harkar dama business yake ya riga ya siyar to fa ne in mai sai ya fitar zakka ya sai da gida miliyan goma sai ya fitar maka zakka ya sai da wani abu miliyan biyar ya fitar maka zakka an gane na duk ba magana da muke kenan kuna ta da mu baya now alaji ina ji shi ne abin da muke magana gidan zama ne ko kwa gidan siyarwa shi ne magana in dai kayan kadara ne ka siyar ko yanzu ka siya ka siyar mun to za ka fi da zaka No. Hmm. To ai ba cin karo abin da muke magana akai shine misali idan yanzu kana sai da kaya a shago na provision su ka fahimce ni kana sai da kaya idan wato ka tashi shekara ta zagayo za ka fidda zakka za ka kulle shago ne ka lissafa kaya gaba daya ka fahimce ni ko ka lissafa shago ai ina kan wannan bakar ba sauka ne da kanta ba ai ba sauka ne da kanta ba cewa za ka tattara kayan ka gaba daya ka siyar am wato ka lissafa ka fitan masa da zakka shi kuma abin da Alhaji yake magana akai shine wannan kadarar da muke magana akai shin sai ta shekara sai nace yadda aka yi masa sauki na cewa idan ta shekara 30 ba a siyar ba shine magana da ni dama in aka yi haka mun fitar duk malam mun kai da ba za su fitar da kawo ke ba haka nake nufi ba abin da nake nufi shine idan siyar da siyarwa kake yi na wani abu in ƙara fito da abun fili to in shekara ta zago ba a siyar ba za a lissafa aiki shine abin da kake so in ce ko to haka nake nufi ni ba za a lissafa aiki amma idan kadara ce a aje ba sai da ita ba kaga yanzu kadarar misali bambancin su da wancan ba na siyar da siyarwa ba ai kaga ita tseren da ka siyar zaka fitar mata da zakka amma kana da wani abubuwa ga kayan kadarori kana da su sannan ga kayan siye da siyarwa wasu daban da kake kuɗin suna zuwa su fito wayancan gidajen da asiya ba in ka tashi iya gidajen kyale su za ka yi sai ka siyar ko kuwa har da su za ka haɗa har da su za a haɗa abin da nake nufi ina ke ai ya fito ko rukutar shi ne ga wanda ba shi da wasu kayan da yake siyarwa shi ne rukutar wanda ba shi da wasu kayan da yake siyarwa ba shi da ba ɗan kasuwa ba ne a zinga da fari iya waɗanda abubuwan da ya ajiye kuma ba su yi corona ta kake mutane misali saboda haka zai kyale sai ran da ya samu sauki ran da aka samu ya ce an gane wallahu a'lam to shi ne ma da yake gaya mana nan cewa wato babi za mu shiga ko yawa to sai yace babu taglizi a kobati man la yu'addi zaka shine okay na gani babu targibi fi sadaqa babun da yake kwaɗaitarwa dangane da yin sadaka kaga can ai kafin mu wuce akwai aya da Allah ya ce wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim wato wanda suke taskance kudi dala da naira ba ta fitar da wato wala yunfiquna fi sabilillahi ba ta bada abin da ya cancanta a bayan dan Allah sai Allah madaukakin sarki yace kai musu albishir da azaba mai radadi kamar yaushe sai Allah yake yawma yu'ma alaiha ranar da za a zo a kora su da wannan dukiyar shine wannan hadisin da muka biya fati kuwa jihadi ba huhu sai a rike musu lalata ita idan naira ce da dala sai a mai da ita azurfa aka mai da ita karfe kai ko a mai da ita katon kumanci da annabi ya fara katon kumanci ta nan da ɗaya wuya shine ta yi ɗauwa kona ma ba su yi in ta nan da ɗaya wuyan su zai tarka taransa a fuska tana ana kan su ka ana mani ni ce taskarka kuma ni ce dukiyarka domin ya ɓoye to shi ne Allah maraukakin sarki yake fa duk wa jihadi ba hu wajluhu ka rika dukan wato um goshinsu da kuma sassan jikinsu wa zuhuruhum da baya ita wannan dabba tana cewa ko kuma sun yana cewa hada ma kantum li anfusikum wannan shine abin da kuka kaskance wa kawo ku fa zuqu ma kuntum taklizun ko dandana abin da kuka kasance kuna kaskancewa haka za a sai mar azaba shi wannan mai dukiya kenan shi kuma wancan wanda wato yake da raƙuma ko shanu mun ji narkon da za a yi ba cewa za a sa a kwantar da shi a wuta a kwantar da shi a ƙasa a sa wannan dabbobin su ta bi ta kansa suna zuwa su dawo har a shekara dubu hamsin Allah ya kiyaye babu tarjibi fi sadaka babu da yake kwaɗaitarwa dangane da sadaka ana bi zarin kala an karbo daga abizar Allah ya kara masa yadda yake kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi haratil madinati isha'an na kasance ina tafiya tare da annabi alaihi salatu wassalam fi haratil madina wato a wata unguwa wata unguwa ce mai mai duwatsu irin baƙaƙen duwatsun na haka manyan duwatsu a cikin madina ita ce haratil madina isha'an lokacin isha yace istaqbalna uhudan sai muka fuskanci dutsen uhudu faƙala sai annabi ce ya abazar ya kai abuzar ma uhibbu anna uhudan li zahaban ba zan so a ce lalle wannan dutsen uhudin da kake gani wato ya zama na wani zinare ba zan so a ce gaba ɗayan su zinare bane kuma na wani ya ti alayya lailatul a ce wani dare ya zo mu aw salatun indi minhu dinar ko kuma kwana uku ya zanto ina da zinari guda ɗaya daga wannan dutsen Uhudin ana magana yayi dala da gorin dutse sau arba'in to a ce gaba ɗaya ko da iya dala girman ta gaba ɗaya zinari ne kawai annabi alaihi salatu wasallam yace ba zai so a ce yau yini ɗaya ko kwana uku yana da ragowar naira goma misali a tare da shi ba yini ɗaya ko kwana uku shine dinarin ɗaya illa arsuluhu li daynin ba sai wanda na tanada dan biyan baki wato in ba wanda na tanada dan biyan baki ba shine tanadi go al-mirsad inna rabbaka labil mirsad madaka ta kenan to wanda aka tanada dan biyan baki yace in ba wanda na aje dan biya baki ba illa an aqula bihi fi ibadillah an aqula bima af'ala al-qawlu anan bi ma'ana al-fi'lu ba sai sai na aikata da shi wannan dinarar ko azurfa ko kuma gwaldin gaba daya fi ibadillahi wajen rabawa bayin Allah abinda annabi ya fito kenan cewa ya zanto kafin wannan lokacin ya rabawa bayin Allah gaba daya wannan dukiyar yace na aikata haka za wa haka za wa haka za sai annabi ya rika nunawa da hannu wa arana bi yadi yana nuna mana da hannunsa wato haka yanzu amika nan amika nan amika nan yace in ba haka ba ba zan so a ce ina da dutsen uri na na daloli ba da sai ba da naira dun makala ya abazar sannan sai yace ya abuzar qultu labbaika wa sa'alayka ya rasulullah sai yace amsa waka da farin cikin ka ya ma'aikin Allah qala sai yace al-aktharuna humul aqallun masu yawan dukiya su ne masu karancin lada kyau fa eh al-aktharuna humul aqallun ai innal muqtirina malan fid dunya humul muqilluna hasanatin yawmal qiyamah amma da sharadi idan muni au haqqalla idan sun hada hakkin Allah domin ta ayan ce zahaba hadu dusur bil ujur yawa ba ana da bidin mai kudi ka wuce jiwa ba haka ake nufi ba idan yana bada hakkin Allah zai ma kanta 20 zai ma eh kana cewa wai wai wai wai su ta nan ka ta in kai wasa zai ci anan ya ci a can ku zo da haka abin da ake nufi idan sun hana haƙƙin Allah su ne za su zanto mafiya ƙarancin lada ranar alkiyama shine ya kamata a lura al'abtaru na humul aqallu masu dukiyar da ba sa bayar da haƙƙin Allah haka za ka ce humul aqallu ne su ne masu ƙarancin lada ranar alkiyama shikenan illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza ai kaga ya ƙara ba fassara ba in banda qala bi ma'ana fa'ala in banda wanda ya aikata haka da haka da haka da haka in ka zo hadisin kai ma sai ka nuna cewa da hannu annabi ya rika nunawa mai bayarwa kenan aliyadu al'uliya sun makana ni sannan sai annabi ya ce da ni makanak makanak ai ilzam makanak la tabra fi makani ko ya abaza hatta arji'a shine makanak to shine wannan kalmar cewa wato kalan zamtu gurin zamanka shine makanak annabi alaihi salatu wasallam ya zauna da shi a wani guri cewa zauna a nan to saboda haka sai ci gaba da gaya mana cewa ya abazar hatta arji'a har sai na dawo shine hatta arji'a fan talaka sai annabi alaihi salatu wasallam ya ci gaba da tafiya sai annabi alaihi salatu wasallam ya ci gaba da tafiya hatta gaba anni har sai da ya kuya gaba ni na ji Abu Dharr al-Jibali wato yayi nisa ya daina hango shi yace fatami'atu sautan sai na ji wata ƙara wani sauki fa khashitu ay yakuna urida li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace sai na rika jin tsoron kada ko afkawa annabi alaihi salatu wasallam haka tunda yayi zaunar da shi kuma yayi nisa sannan hanya ce ba kowa yace sai ji tsoron ko hari aka kawo annabi alaihi salatu wasallam fa aratu an adhaba sai na yi nufo in tafi in je gurin da annabi yake ba ya gudu ba in je gurin da annabi yake ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرا yace sai na tuno annabi ya ce da ni kar ka bar gurin nan kai zan ci gurin ka ya tuno wannan kalmar yace ba makattu sai na zauna qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah sami'tu sautan khashitu an yakuna urida lak yace wato qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah sami'tu sautan naji wata kara khashitu an yakuna uriba lak yace na ji tsoron ko hari aka kama kada ya kasance karan nan hari ce gare ka thumma zakartu qawlaka sannan na tuno maganarka fa qumtu na minki fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wa sallam yace da shi zaka jibrilu yace wannan karan da kaje jibrilu ne yazo atani yazo mun fa akhbarani ya bani labarin cewa annahu man mata cewa duk wanda ya mutu min ummati daga al'ummata la yushriku billahi shay'a baya hada Allah da kowa ka duba kalmar ta farko baya shirka la yushriku billahi shay'a shekaran jiya ne wata mata karatu ne ke mutu duk wata matsala da za ta ko sabani ka ji malamai sun yi idan dai ka ji abun shirka ne in kika ji wannan karki kawai don baya cikin balai dai ki huta kai ma haka za ka ɗau wannan formula duk wani sai wani malami yake kaza shirka ne wani yake ba shirka bane ba ma wani Allah zakka wace yanzu da za a iya samun sabani a ce maza ba kaza da kaza sun ce za a fito wa kaza kawai ka bar abu kar ka yi domin ita matsalar shirka ba a remedial a wuta ba free ND ba free NCE direct entry za a shiga wuta in ka za mu fita hatta ya rijal jamalu fi sam da diyar har sai idan raƙoyi zai fita ta kofar allura shine larabawa ke ce walan wa alkulan ne ba kenan a gurin baturi ba zai taɓa yiwuwa ba to saboda haka duk abin da aka ce kaza shirka ne wasu kace a ba shirka bane amma dai kaza kaza kawai ban shi kar kai domin matsala zai haifan ma idan duk duniya za a da ai ma sallah kana shirka Allah ba zai ji kanka ba Allah to shine matsala to kaga dai dai kenan sai yace da kanan janna duk wanda ya mutu baya shirka da Allah zai shiga aljanna domin koda ya mutu inda yana da tauhidi yana da laifuka suka rinjaye alkhairin sa sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce to akwai matakin da zai kai ya gama remedial a wuta sai a mai da shi aljanna wani lokacin kuma annabi ne ko ɗan uwansa mutanen kirki za su ce kansa su za su ce shi ba daidai su dawama a wuta ba domin ya faɗa inna la la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ma duna zalika liman yasha yana gurin to sai yace um qultu sai nace ya rasulullah Abu Dharr al-Ghifari anan za ku gano a hadiza Abu Dharr za ku gano dalilin da yasa shi bai bai kwana da zinare wayannan dalilan shi za shi a gurin za haramun ne ka kwana da zinare in dai ka wuce bukatar ka ana yi ma talarin yau to da ka biyo shinkafa da kayan abinci sauran ka je ka raba jama'a eh shi har ya mutu kuma a haka yake shi za ka ce ka gaba wa Allah ba za ka iya rayuwa da mu gaskiya da karshe sai koma da yake a can ya a can ya mutu shi kadai daga shi zai wata dan lokacin da ya rasu Abu Dharr al-Ghifari ya kai matakin da dama annabi ya ce zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai to hakan ko aka yi Abdullahi bin Umar sun dawo daga aikin haji matarsa ta fito ta gansa ce bayan Allah da Allah ku taimaka mu me gidana ne ya rasu sai suka zo suna zo suka ce a ai wani ne sai suka ce sadaka rasulullah ta ba annabi ya faɗa suka yi wanka suka yi sallah suka binne suka kama kuma suka tafi a can rabaza wani guri da ake kira rabaza wani daji ne a cikin wato hanyar madina a nan hanyar maka a nan yaro saboda ɗan tseni irin nasa bai yi cewa ka tara kuɗi ka ajiye ba wane mutum an gane ko to wannan shine abin da yake ya kamata a kiyaye to sai sai yana jin wannan zai ce kulti ya rasulullah sai ce ya bakin Allah wa in zina wa in saraka zai shiga aljanna dan baya shirka koda yayi zina kuma yayi sata ba yana zina yana sata ba a'a ya taba yin zina kuma yayi sata kala sai annabi ya ce wa in zina wa in saraka koda yayi zina kuma yayi sata kaga wannan hadisin za su ƙara turbuta hancin zuwa ƴan kawari da a gurin kawari shine in ka taɓa ƙarya sau ɗaya ko ka tuba sai ka shiga wuta ka ji na biya abada a gurin kawari ba dalilin su shine wa man ya'ti Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhiluhu naran khalidan biha suka dage a nan sai wallahi biya da goma wuta a wajen kawari kenan kishiyoyin su kuma murji'a su kuma murji'a suka ce a kaga in dai kana da tauhidi kalmar shahada in dai kai kai ta taba ka kai ta je ka siyanka ba abin da Allah zai ba shi sa kuma zu wato um ahli sunna wal jama'a sai aka ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan sai aka ce kai kuma ka zama bainal khawfi wal raja takunu nafsin barara to wannan shi ne saboda haka kaga wa in zana wa in saraka ko da ya taba zina kuma ya yi tata to ya tuba ko ya taɓa zina ya yi sata kaga akwai ruwaya da ta zo da ya zama mai ta saboda yana ganin girman abu sai da annabi yake da shi ko abu zan baya so sai da ya gaya baraka yace ko da abu zan baya so ya bayyana saboda ya faɗa yace ya rasulullah wa in zana wa in saraka yace wa in zana wa in saraka ya kuma cewa wa in zana wa in saraka yace wa in zana wa in saraka wa in zara wa in zaraka yace wa in zara wa in zaraka yace ragma Abu Zar tsaba wa anfu Abu Zar yace turbuta hancin Abu Zar ko ba ka so haka abin zai ba ra'ufun wato a da yake cewa ra'ufun bil ra'ufun bil mu'minina ra'ufun rahim ko eh lalle annabi alaihi salatu wassalam haka yake to kaga shi da Allah ya gaya mana a wato can سورة إبراهيم سوى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية زيتني من قول أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال tun kafin wannan ranar da kuma can suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum ko wa anfiqu mimma razaqnakum min qawli an ya'ti ahadakumul maut ko fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin baya gudda zakayin zai ji zai wuta to ka shi ne aka ce irin wanda za a yi wa punishment shekara goma baya fitarwa yanzu ya zo zai fitar in dai ba wai hadisu ahadin bane wanda zai iya barin musulunci musulunci a yi wanda ya musulunci yanzu yana dukiya shekara ashirin baya ba a cewa ta ya biya ta baya so kake ce ya fasa ya fita a ba a gaya masa ba za a faɗa ba za a ce ba komai idan wannan shekarar ma yake ba zai bayar ba za a ce ba komai sai a ci gaba da neman wa'azi to a nan nake so in kawo mana fawaid din da malamai suka kawo dangane da abin da ya shafi sadaka da zakka malamai sun lissafo fa'idodi da yawa akan muhimmancin ba da zakka da ba da sadaka kanta ɗaya daga ciki shine malamai suka ce Allah ya ce fi ghadaba rabbi zakka da sadaka suna kauda suna buke fushin Allah madaukakin sarki idan Allah yana fushi da al'umma sai suke fidda zakka to Allah zai sauƙaƙa mu domin akwai hadisin Muawiya bin Haida Annabi alayhi salatu wasallam yana cewa inna sadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi duk wanda yake sadaka a boye a boye ba tare da mutane sun sani ba ko to ne yana buke fushin Allah madaukakin sarki kun ji na daya na biyu ita sadaka da zakka kariya ce daga wutar jahannama shi ma akwai hadisin Ali bin Hatim Sa'i annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ittaqun nara walau bi shiqqi tamra hadisin bukhari ne ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kiyayi wuta koda da tsagin dabino wannan shine na biyu na uku wanda yake yin sadaka rana alkiyama wannan ranar da za a idan ka daga hannu za ka tabo ta da zafinta to za ta zama ma inuwa sai ta zo ta baka wani aiki za ta rika zubo ma da sanyi da inuwa ranar ba za ta taba ka ba to shine shi ma kuma dalilin sa kamar da muka faɗi wannan shi hadisin Uqbah bin Amir yake cewa wata rana na ji Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa kullu mri'in fi zilli sadaqati hatta yusala bainan nas kowanne mutum yana karkashin inuwa sa ita za ta yi mallema har sai an gama mutane kai shekara dubu hamsin din nan ba ka da matsala wannan ranar kai ba za ta shafe ka ba Allah ya sa mu nan sannan fa'ida ta hudu duk wanda yake wato ba da sadaka da zakka to shine wanda ya kai kololuwa wajen albiru da Allah yake lan tanalu biyar hatta tunfiqu mimma tuhibbu kaga annabi ya faɗi wannan hadisin Anas to saboda haka duk wanda yake wannan ya kai kololuwa sannan na biyar shine wato duk wanda yake ba da sadaka ko zakka yake fitar da waɗannan kullum mala'ika kullum ta Allah ya nema addu'a Allahumma aati mufikan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma aati mufikan khalafa ma min yawmin yusbihu al-ibad fihi illa wa malakan yanzilay ba wani yini da wa mutum zai wayi gari ba sai sai malaiku sun sauka sai yana cewa Allahumma aati mufikan khalafa Allah ka bawo mai ciyarwa wanda yake ba da sadaka yana ba da zakka Allah ka mayar masa kallin ka masa abin da ya rasa ɗayan kuma yana cewa maroci kuma Allah ka haɗa shi da azara shine ya ki bayarwa ya je wani abu ya ballo wani abin da dole sai ya gyara na dubu tamanin ko dubu ɗari shine eh shine wannan an gane ko to sannan na shida annabi alaihi salatu malamai suka kawo a cikin wato fa'idodin sadaka Allah madaukakin sarki yana sanya albarka cikin dukiyar mutum domin akwai hadisi Abu Hurairah annabi alayhi salatu wasallam yana cewa ma la qasas sadaqatin min mali wa ma zada Allahu 'abdan bi afwin illa 'izza wa ma tawada ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ko aji ma dalilin sa kenan cewa wato sadaka da zakka ba ta tauye dukiya kai ne ji dan zai ce ma hudu ba kawai a ce dan ya aidu kuma al-faqara wa ya'murukum bil fahsha zai ce da kirfa ka samu kudin nan kana taba naira goma to ya zama tsaye shi dan kenan to da haka ita sadaka ko zakka ba ta tauye dukiya ba ta tauye dan habaka su ma suke to ba matsala kake gudu ba sai Allah ya tsare matsalar ta iduwa ta same ka shine albarkar dukiya ba ya hana matsala ta same ka an gane ko sannan na bakwai ina ji na bakwai ne ko Allah madaukakin sarki yana linka dukiya yana linka dukiya idan mutum yana bada sadaka linki shine multiplying dai Allah ya gaya mana a cikin suratul hadid innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasanan yudha'ab lahum wa lahum ajrun karim to wannan shine kaga yake karkashin yad'ibi jiwa sannan wato na takwas daga cikin fa'idodin da ake zamu wata kila mu tsaya a kansa shine ranar alkiyama idan aka zo za a kira shi ta wata kofa kofar masu sadaka idan an zo shiga aljanna sai a fara kiran suna wane wane labbaika to biyo wannan kofar kofar sadaka ce shine inda za ku iya tuna annabi alaihi salatu wasallam da yi bayani aka ce an sai na baka yace yanzu za a samu wanda zai iya samun sunansa a ko'ina annabi ya ce kana cikin sai na baka idan ya zo ya zaɓa ya danci ko ina in ya je ya ga sunansa ne walau kare alkafiru na mushriku saboda haka sai na baka duk kofar da yake zo ka san ko kofar da zai shiga yana kofar annabi alaihi salatu wasalam yana dambe lauti la'ala to akwai hadisi ji ma kamar yadda muka faɗa hadisi Abu Hurairah da annabi alaihi salatu wasalam yake faɗa cewa duk wanda wato ya ciyar to ko shakka babu za a kira shi daga wannan kofar sannan na tara da za mu tsaya a kai mu tsaya a kansa shine tana tsarkake dukiya daga datti da wasu wato yasasshiyar yasasshiyar yasasshiyar zance da abin da ya kama da haka wataƙila wajen siyar da kayansa a kasuwa ko ya rika rantsuwa ya rika maganganu haka irin wayannan abubuwan to wannan dukiya tana tsarkake wannan saboda hadisin qaisu bin abi garaza da yake cewa wata rana muna zamanin annabi alaihi salatu wasalam ana kiran mu masu alkama sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce a canja muku suna da ya zo to ya aka kiran ku ɗan kasuwa to amma sai ya ce ya ku ɗan kasuwa ku sani cewa wato shi kasuwanci ya kashin zance yana faɗa masa da rantsuwa da wasu abubuwa yake amma abin da yake karkake shi shine sadaka ba wanda mutum yake yi da gangan ba ba a wanda zai yi wato za ka iya faɗo mar kawai to sadaka tana tsarkake wannan dukiyar daga wannan yasashen kamar yadda duk shawar yake ne tsarkake azumin ka na ramadana to ita ma sadaka tana tsarkake ma dukiya wannan shi ne abubuwan da ya kamata mu kiyaye to an kawo su da yawa in ka koma irin su fata bari da sauran littattafai za ga sun tsakkaro wasu amma wayannan alal akalli ko lakka za ka yi za ka iya ɗaukan su ɗaya bayan ɗaya ka yi amfani da su wajen abin da ya shafi fawaidu sadaka dana abin da wato za mu koya a ƙarƙashin wannan hadisin da muka biya shine wato lallai wasu yin wani bangare na ayyuka alkhairi yana iya janyo mutum shiga aljanna sannan abu na biyu mun gane hadisin cewa ashe duk wanda ya mutu yana da tauhidi ba zai dawoma wuta ba mun fahimta haka banda ma aya sannan kuma wato hadisin ya koyar da mu cewa tsananin biyayyar sahabbai ga annabi alaihi salatu wasallam domin ga mun gani a gurin Abu Dharr al-Ghifari hadisi na 578 Ana abi zarri radiyallahu anhu qala kharajtu laylatan min al-layali na fito a wani dare daga cikin darare fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu yace kawai sai ga annabi alaihi salatu wasallam yana tafiya shi kadai walaysa ma'ahu insan ba kowa a tare da shi qala sai yace fa zanantu annahu yakrahu an yamshi ma'ahu ahad sai nayi tsammanin yana kin wani ya raka shi baya so kowa ya bi kada sai yake faji an tuwa amshi fi zillil kamar yace sai na rika bin sa ina bin inuwar inuwar wata lokacin wata ya kai dan daren sha hudu ya fito da wannan inuwar ta sai yace sai na rika bin inuwar wannan hadisin fa irin wancan ne in ta morawa suka hada da zai sai kariya ne tunda ya ci karo ba za a duba mukta wato mushilul azhar ba ba za a duba jaru ma'anil azhar ba ba za a duba muktalibul hadisai ne ko hadisai ne ibnu mutayba ba wanda za a duba kawai za a karye ta bayan ba da amsa shekara dubu ɗaya da ɗari uku baya Allah ya kiyaye to sai ya ce falta fata kawai annabi alaihi salatu wasalam sai ya waiga fara'ani sai ya gani fa kala sai ya ce man hada waye ne yake bi na kultu sai na ce Abu Zar aka ake yi aka ce waye ka zo gidan mutane sai aka yi wani ne ba ni ne ba ni ne kai wa ai haka annabi alaihi salatu wasalam da wani ya zo ya buga ya ce ni ne sai ce kaiwa ana ana annabi ya mai kalmar irin abun kyama ana tambaye ka kana wani ana ana kai wato an taman saboda haka sai ka faɗi niwa ne ka fa ko ka faɗi inciyar da za a gane shine daidai ladabi na musulunci gaskiya an gane ko to sai ya ji yace waye yace Abu Dhar ne ai za ku iya tunawa ba lokacin da Sa'id bin Musayyib Abu Hurairah ya aura masa Esther ko shi sai ibn musayyib kai ya aura wani dalibin sa Esther lokacin da yazo bayan ya aura ma ita ai da yana aura ma ita a gurin da sauke ne yaje ya kwankwasa ba kofa ba kowa a gidan yace waye yace Sa'idu ne malamin sa ne ba yace Sa'idu ne sai hau mamaki wannan Sa'idu kuma saboda shi da ya san ba Sa'idu ake cewa ba zalla ya fara mamaki wannan za'idi aka yi zo ya buɗe kuma sai ya ce matakka na kawo ba ka ji tsoron Allah akan shanin da ya zuya ya tafiyar sa shi kenan kawai shi ita ce matar da ta kwana biyu idan ya tashi wa ke gari ya ɗauko ni da tafi zai tafi karatu sai ina za ka ce makarantar abban ku zai sai ta ce rona ta tsora ma wallahi ta ta tsora ma karatu kawai sai ya rika janyowa kawai tana biya ba har sai da aka kai matakin da ya yi kwanaki baya zuwa wata rana da ya ji aka ce ya ya ce kai ka daina zuwa makaranta daga aure ko wani mundin ne haka sai ce kaji kaji malam ga abin da ya faru sai za mu da albarka to tun da aka taraje ta gida dama karatu ake ba ta kawai eh sai da ta kai matakin da ake tunanin cewa ta yi tafsiri kusan wasu ayoyi ne ko wata aya kawai da ta tike mata ta je ta rika tambaya gurin Sa'id bin al-Musayyib an ma ta kai wannan matakin da ta zama babban haushakiyar malam to kage yace Abu Zar ne jalalin lahu fidaka Allah ya sanya min zama fansarka shine fa idan kai sun ce fansa shine za su iya mutuwa a kansa yawa kale yace ya Abu Zar ya kai Abu Zar ta'ala tawo kale yace fa makaitu ma'ahu ta'ada yace na ba annabi alaihi salatu wasalam dan wani lokaci awa ɗaya ne rabin awa minti goma ne minti biyar wallahu a'lam fa kale yace innal muqtirina humul muqilluna yawmal qiyama lalle ka sani cewa masu dukiya masu dukiya ne yawan da ba sa bada haƙƙin Allah humul muqilluna yawmal qiyama sune masu karancin lada ranar alkiyama illa man a'dahu Allahu khairan sai dai wanda Allah ya bashi khairan shine dukiya ce ne biya a gurin balarabe kace Allah ya Allah ya ba mu alkhairi to Allah ya ba mu kuɗi kenan ko kaga ba wuce fiye da zawo ya ce ba Allah ba mu alheri kama khairan alkhairi ya zo a cikin alqur'ani dan in da raka khairan lil wasiyyah khair din ana nufin khair bi ma'ana almal ko inna qawli hubbi alkhair lakini wajen san dukiya ke magana ba wajen san alheri a dukiya an gane ko to shine abin da yake faɗa ana sai ce wa amila fihi idan Allah ya dauki mana adawu Allahu khaira wanda Allah ya baki dukiya fa nafa'a fihi yaminahu sai rika kyauta shine zaka yi suna cewa nafa an kawo nafa ko ko ba kwa ji ana fara wanda yayi zaman makaranta suru sai rika jin wannan kalmomi cewa nafa shine an ka sadaka kenan ko wani abu wata kyauta fa nafa'a fihi yaminahu daman ta rika bayarwa wa shimalahu da hagunsa wa bayna yadayhi kuma ya rika bayarwa ta gaba wa wara'ahu da bayansa wato ta ko ina ke kaga da ba can hadisi an yi bayani cewa wato hatta tunfika yaminu a hatta la ta'lamu yaminu ma tunfiku kimaru ma tunfiku yaminu wannan malamai suka ce ba ana nufin ko ka koyi hannun hagu ba a'a ya zanto idan ka bayar ba za ka rika yadawa ba ya rubuta a jarida ya bada kyautar naira miliyan ɗaya za a yi masallaci ko ya bada dubu ɗari biyar za a yi makaranta ba sai ya yi wannan ba shi ne ba inna ma nuke ya mukum li wajen illahi la turi da minkum jaza'an ya yi ne don Allah ba ma ya so a san shi shi kenan kawai na abin da malamai suke magana akan wannan shine shi kamar ɗan siyasa da kai magana ya kan ɗan siyasa kamar ɗan siyasa da za a zo a rubuta a project a yi waye dama ai ita daga cikin arkanin siyasa ko demokaradiyya na Najeriya musamman na Najeriya akwai riya duk abin da za ka yi sai ka nuna ka fahimta ko sannan dama an zaɓe ka ne don ka nuna ɗin a gani ina fatan ka fahimta shi ne malamai suke jan hankalin mutane cewa shi idan da mutum zai samu tarbiyya ta kwarai kawai ya ta yin aiki ko bai nuna ba Allah zai nuna to amma tun da babu wannan duk abin da yake haƙƙin mutane ne zai yi to ya zo nuna musu dan amma wanda ya akiya dukiyarsa ai akwai dan siyasan da na sani yanzu yana taimakawa wasu marayu a dukiyarsa sai shekara faɗa a kuɗinsa ne daidai irin wato dan da tsoda din nan da ake faɗa ta banki da kuɗi ya shiga alaƙin kawai sai a jare su ba wanda ya gani kaga wannan yana buƙatar ya je ya gaya wa mutane baya buƙata wancan mutane suka dora shi aiki yace to na yi misali in wannan uzurin da zaka iya yi musu kenan to jama'a a ba da dauka bayan na cewa a je a yi project kaza an yi sai Allah ya baki wannan ladan sauki amana ce amma wanda ya ne dukiyar ta dalla ba na kudin gwamnati ba to ko shakka babu wannan baya idan yayi wannan to ya shiga jiya ka gane wannan kawai zaka iya faɗa wa bi sauki domin ka ce dan siyasa waziri ya ba ba a Najeriya ba ta taso ba gaskiya ba ta taso ba domin shi da abin da zai tallata shi a kuma zafarsa wallahu a'lam wannan ma fahimta ta na gaya ba yawa alaikum salam eh to ai abin da ake faɗa shine kaga da wanda kudin wani yake hannunsa na haƙƙin wani sai ne mai biyar sa shine aka ce sadaka amma ka je ka ɗebo kuɗi na halal na haramu ka ce za ka rika yin sadaka Allah za ya wayi kana inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karɓa sai mai tsarki ba ruwan Allah da wannan abu yana yi ne da Allah ya baki lada ko ko yana yi ne Allah ya mayar wa da mai kuɗin domin za ya ɗauko kuma zai ta karɓowa yana yi ai kawai abin da ake so yanzu misali idan bai san dukiya ba wani wajen rajul mazalim ba zai iya mayar wa mai dukiya dukiya ba ka fahimta da kyau ba zai iya mayar mata da dukiya ba to ya halatta ya bayar sadaka ko ya bayar gurin da za a yi amfani da shi na al'umma da wannan niyyar sannan ya zanto ya al'ilau anil zam ya tiri daga zunubin wannan wannan ya ba komai amma idan yi zai kawai yana kullun yau ya yake da nafin gobe kuma yi ya ce wai taimaka jama'a yake ai shi kenan ki da nafin sun samu mafaka kenan ko ba haka ba dan zaka ji ana hira da wasu suna faɗa cewa wai su dan taimako suke na taɓa jin wani na yi kar na taɓa gani an sa a YouTube yana faɗa wannan kalmomi to ai su dan su taimaka wa mutane ba za ka ba shi kuma wanda kai wa ba na yawa na na na ba ni ba abin da na karanta a dabin mufarar ko fadul lahi jilani fadul lahi sabar in zai iya tunawa ba maganar sadaka ya ba duk da hadisin da ya kawo wasu rauna na shi amma ba da yankin masa shiri cewa wanda ya yi da wani irin wannan ta faru to shine gafara za ka ta nema ba kai ma addu'a eh saboda kar eh shi wannan da kai da jikin Allah ya bi masa Allah maka hukun sarki sai ka ga maka addu'o'i na alkhairi za ka yi ba yawa saboda kana ganin aka je aka yi wata matsala za ta faru ka kira daga wannan to sai aka ce Allah ne zai biya ki haƙƙin ka don ba za a yafe ba haƙƙin na dan ba ki yafe ba Allah zai biya ki kamar baki ne ka zo ka shiga rijiwa ka ce ba komai ni zan biya to Allah zai biya ta wannan dalilin kyakkyawan tuba da aka yi da kuma addu'o'i da aka yi ke masa wannan shi ne abin da za a yi insha Allah to sai yake to um yawa malam Muhammad dan da yi to shi ne yake cewa wa baina yadayhi wa wara'ahu wa amila fi khairan yayi kuma ayyukan alkhairi da shi kaga nan khairan ta biyu alherin a ce biyu wannan ta dukiya yawa qala sai yace fa mashaitu ma'ahu sa'atan fa qala li ijlis haula na ci gaba da tafiya ina bin annabi alaihi salatu wasallam sai annabi yake da ni zauna a nan zauna a nan gurin ali yake wato fa ajlasa ni fi qa'in hawlahu hijara sai ya zauna da ni a wata hanya a gefen ta akwai wasu duwatsu dan Allah da cin karo da wannan hadisin da wancan babu wani cin karo domin can ma an unguwa aka gaya ba kuma unguwar nake muku wata wata mai duwatsu ita ce dai duk magana da yake bambanta zalfi haka fa qala li zaita ijlis hauna hatta arji'a ilayka zauna ana har da dawo qala yace ban dalaka fil hawra ya ci gaba da tafiya a wannan unguwar mai duwatsu hatta la arahu sai dai zan ba na hango shi kaga kan gurin kuma ka ce yayi nisa yau wai kace gabari na yace fa labita anni ya dan jima ga bari na shine dan dau lokaci ba dalan lubuta zaman ya dau lokaci kenan shine fa nabita anni ya zauna ga bari na ba dalan lubuta zaman ya dau lokaci tun mai ni da ne ake huwa huwa muqbilun yace sai na ji shi yana dawowa lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yake dawowa sai na ji shi wa huwa yaqulu yana cewa wa in saraka wa in zana koda yayi zina koda yayi sata to irin wannan ne ya kamata ɗaliban ilimi su rika bibiya kwanan nan nayi wata lakta wani guri a akan hadisin ne a matani magonin fihi ba kafirun minan nas kaga hadisin a sai hadu al-bara to wani da ya tashi tambaya shi tambaye da zai ko ni ba zan yi ko tambaye ko race ko ta ne sai ce mun wai hadisin da na kawo yanzu as-sihhatu wal faragu ne ko al-faragu wal sihha sai na ce masa as-sihhatu wal faragu sai ce mun to ai shi ya duba a takririn Imam Ahmad cewa al-faragu wal sihha sai nake to kuma ka karanta Bukhari Imam Bukhari shi kuma ya ce as-sihhatu wal faraj sannan wancan din akwai naka tsakanin Bukhari da Imam Ahmad wa ake gabatarwa wajen ruwaya duk ɗan gurin sai suka bayyana hamza suka ce Imam Bukhari sai nake to wato adabi da kalma baya cutar da hadisi ai gashi yanzu kun gani anan wa in zara wa in zarqa nan sai aka zo aka ce wa in zarqa wa in zara to in iya wancan ya karanto sai ma tambaya sai ma to ai shi ya karanta iya wannan hadisi ya ce ai wa in zara wannan yana cutar da hadisi mun bi hadisi da ku da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi ne za a karanta in an zo kwanciya ya ga yawa na Fatima cewa ta ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko yace ko da wanda kika fara ba zai cutar da ke ba in ka ga dama yanzu ka zo kwanciya mai hukun ka ce subhanallah sai ka fara ta alhamdulillah 33 sannan kai Allahu akbar sannan ka ce subhanallah yayi ba wani inkali a ciki ba zan zo yanzu kawo hadisin ikta ne kamsan kabla kamsin in ce haya saka kabla mautin da lokaci mun aiki da ke ba baka kabla harami ka aka fara domin gaba ɗaya kalmomin su aka kawo la ya zuru hadis hada dan irin wannan dan zafi zafin kan wani lokacin za ga mutum zai fito da shi kuma wani lokacin ka fito da shi zai ka nuna jahilcin ka gaskiya a gurin wanda suke ɗaliban ilimi na gaskiya na bibiyar abu an gane ko yawwa to shi ne ma da yake annaba alaihi salatu wasalam ya ci gaba da cewa wa in saraka wa in zara ko da yayi sata kuma yayi zara qala sai yace falamma jaa yayin da annabi ya dawo lam asbir hatta qultu sai na kasa hakuri har sai da nace ya nabi Allah ya ma'aikin Allah ja'ala lillahu fida'aka Allah ya sanya ni zaman fansarka man tuku man tukallimu fi janibil harra da wa kake magana a gefen wannan unguwar ina jiyo maka wato sauti da wa kake magana yace ma ta litu ahadan yarji'u ilayka shay'an yace ban ji kowa yana bayan ba da magana ba amma na ji kana magana kai kale sai yace zaka jibrilu yace ai jibrilu ne aradali ya bujiro mun ya zo mun fi janibin harrati a gefen wannan unguwar amma ga shi Abu Dharr ai ba zai ganji ba yace sai ya zo mun wato kala sai yace bashir ummataka annahu man mata la yushriku billahi shay'an kai wa al'ummarka albishir cewa duk wanda duk wanda ya mutu baya shirka ga Allah madaukakin sarki da kalal janna zai shiga aljanna kullu ya jibril sai nace ya kai jibril to sai ya jiyo wannan sautin shi Abu Dharr wa in saraka wa in zara ko da yayi sata yayi zina qala na'am jibril yace kwarai kuwa qala sai yace qultu sai nace inda annabi wato annabi alaihi salatu wasallam yace wa in saraka wa in zara ko da yayi sata kuma yayi zina qala na'am sai nace eh wa in shariba al-khamra kaga ko da ya taba shan giya ba wai sata da zina ba ko ya taba shan giya ba a shiga tsakanin bawa da Allah shine amfanin wa'azi ba kullun gaya ma ake ka tuba Allah zai karba ko bai kake yi bawan Allah kai da zaka zo yanzu tsakaninka da Allah laifin da kake wa Allah kai ka fi kowa zan kaga dai ciwo mai wahala gaske kenan ko yaye yaye zina musamman shine ciwon da aka ce in ba Allah ya tsare mutum ba duk ana dainawa duka amma abin da ba a so shi ne aka ce idan mutum ya ɗau ɗabi'ar zina to zai zama zawaki za ga matar ta kyakkyawa a gida amma wallahi sai ya rika neman mata saboda zama zai kamar mai azumin da yake kwaɗayi ko kuma mai kwaɗayi kawai za ka ga abincin da yake gidansa ka ga misali da nace da mai azumi mai azumi za ga ya fi kowa sha'awar kaya duk abin da ya gani a hanya sai ya wasu kuma aka sha ruwa ba zai iya ci ba ko komai kaga ya je kaza wani abin ba ba baya ci ba amma Allah ya ji ya ciyo to haka mai zina yake wanda yake zina zai rika ganin wata ta zo wucewa bata kai matarsa komai ba amma wallahi zai rika jin cewa wannan ba za ta yi kaza ai wannan kaza za ta yi kenan shi za ba a so mutum duk yadda zai yi zina ta huda shi kuma na ja kai musamman matasa ina faɗa wannan ne saboda matasa ka ɗauki abin da zaka rike wa Allah kirari ce shi wajen roƙon roƙon ya biya ba bukata ka ce ya ubangiji dan saban takarda ne tsawon shekara 25 da bakwai ina da damar da zan iya yin zina ban bazan wannan biyayya da nema Allah ka biya mun bukata ba kai wannan kawai tawassuli ne gido mun babban aiki ne na alkai Allah ya ubangiji har NYSC na je ba bai gani na da gani sai in yamurai na dawo lafiya lau duk za ka yi tawassuli da wannan Allah kuwa su saboda haka waɗannan abubuwan su ya kamata amma Allah in ka take ka fara zina yanzu kwanan nan wani yaro da ake gaya mun bai bi shekara ashirin ba Allah bai shekara ashirin ba sai aka yi yaran ya mutanen da yake nema yana zina da su har da sa'ab babarsa ko da ya samu dama yana iya zuwa ya ɗebo kuɗi a gida ba sani ne kaza sai haɗu da abokai manya ka san matsalar kenan yawa to saboda haka ka daure a matsayin ka na matashi kar ka sake kai zina in baka taɓa yi ba kai in kuma ka taɓa yi ka tuba Allah zai karba don ba mu ne wasu karɓar tuban ba Allah zai karba amma wallahi abu ne da za ka yi kabajjudi da shi ka bugi kirji ka ce ya ubangiji Allah na gode ma annai kai matakin da zan aure ban taɓa zina ba to ka ana sa ran tunda ka kai aure ba kai zina ba ba za ka yi ba wanda ne a wancan yanayin da bai da komai bai saci kuɗin kowa ba sai ya bada karɓa albashi ai ba zai ba san da bai da komai sai ya tashi kwana talatin bai rike dubu ɗaya ba in ko dara sun ya kama shi sun yi auren mutu'a sosai da wannan abun to saboda haka sai ran da kuma ya fara karɓar dubu sha biyar sha bakwai ai bai kamata ba wannan matsala ce na ɗan gidajiya ne saboda matasa da yawa za ku yanzu matsalar ta kawo da ƴan mata da matasa al'amarin ya koma wani iri sai dai Allah ya kiyaye mu kawai Allah ya tsare mu saboda yanzu an koma da ba ƴan mata ba ƴan talla ba ƴan jami'a ba ƴan secondary ba ƴan talla duka gaba ɗaya sun koyi wasu abubuwa na safil da kayan family planning abin da kai ce Allah kwanan nan wani abu ya mu malami ne a secondary school wajen yara biyar suka fito da su duk masu wannan matsala Allah ya tasuwa da ya tasu tiri banda littattafai yanzu ya iya tasuwa da wata malama take gaya mun kwanan na makarantun nan na gefen mu na cikin birni sun fito da wasu yara sai su zo su yi group a gefe da waya suke zuwa ana kallon pornography a tasuwa ba duk yan tasuwa ne sannan kuma da wani littafi wurin faɗi sunansa ba kawai wani downloading wai shi aka karanta ake karanta sai kawai malamar da yake ita ce babba a cikin malaman da tijuwa ce ta ce da su ku yanzu ta ce iyayenku za mu kira wallahi suka ta bada hakuri sai aka ce tsakaninku da Allah me yasa kuke karanta wannan abu sai ɗaya ta daga hannu ta ce tsakani da Allah malama tsakani da Allah saboda wato akwai labarai da zantuttuka masu tada da sha'awa shi za mu ce kawai shi ne kun ga yanayin fada ake wannan tashin hankali Allah ya tsawo Allah ya shirya mana to saboda haka wannan shine kaga wayannan laifuffuka ne manya amma ana magana ba akan wanda ya samu dorewa akai ba wanda ya taba yi daukai ya kai shi ai ka gama ina faɗan wannan ne don karfafu gwiwa wanda ya taɓa faɗawa a ramu ya san cewa in ya tuba Allah zai karba ma'i ma'i da aka jebe shi tsautsayi ne ba mazinaci bane wallahi tsautsayi ne ga mijiya ma tsautsayi ne jita da ta zo da annabi da ma'i ya zo annabi ya ce ba shi kofa cewa ko dai kaza kai mata ko dai taɓa ta kai ya zina ne saboda wato wanda bai taɓa yin laifi wani zai shiga wani yanayi wani zai kwane na ya kasa bacci yana kuka ya zo ya kasa samun nutsuwa ya ce ko dai taɓa ta kai ya ce shi zina yi ko dai juya ce ka taɓa bayan ta ya ce zina ko ƙirjinta ka taɓa ya ce zina yi sai annabi ya ce to shi kenan sai da ya yi wannan tambayoyin guda hudu ya ce to ya yi confession ya ba da ya yi ikirafi kenan tambayoyin guda hudu ya yi ikirafi ko al-iqraru aula min yawa saboda haka shine iqrari aka ce to ajibi aka ji ana bebe shi kuma da ya ji zafin jifa ya keke da gudu aka bi shi ba a same shi ba wani yana cin yana cin irin ganda din nan naman ganda ya ɗauko irin kafar raƙuman nan da ya kwaɗa mar asa da ya rotse makashi ne ya faɗi jini ya ɗebe shi ne da aka zo ana gaya annabi alaihi salatu wasallam annabi ya ce me yasa da ya gudu ba ku kyale shi ba sannan annabi alaihi salatu wasallam ya ce shi ma me yasa da ya tashi guduwa bai taho guri na ba sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim din to shine wa in zana wa in taraka koda yayi zina koda yayi zata to awa ɗayan mu ma da suka daidai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure Allah ya gaya wa alaikum assalam wa na na ai abin da ake faɗa shi ne kawai aiki za ka yi ba wata ƙura Allah ya sa ka gane yara kawai abin da ya rage ma kai aiki ne ka gane yawa to shi ne na alaikum salam ko da yake kai sallam shi na kamfani a sayan biyar a alaikum yan biyar ga wani bawan Allah da yake cewa to shi ma'aikacin tsamara ne an kai shi tsaron boda sai ogansa ya ce ya sa muka kama motar giya sai suka ba da cin hancin dubu ɗari biyu sai mai gidanmu ya raba wa kowa kuɗin to malam ya zan yi da kuɗin da aka bayar ya zai yi ya kana su zakai now ajewa ne na ya gaba yawa yake na mun faɗa amsar mu a karatunmu domin abin da ake fara shi ne wai an kai matakin da yanzu akwai guraren aikin da idan ba ka karɓa ma ba za a kyale ka sai a yi ma kutun gila a kassara ka akwai wanda wato ake faɗa wayannan za a yi ma kutun gila a kassara ko dai a wato a kore ka ko a yi ma shirin da za a yi ma demotion ko a kore ka gaba daya to shine idan mutum ya kai matakin da wato lalle ya shiga tsananin da ba zai iya wani abu ba babba bane shi shine magana da muka ya baya ya karba yana da kyafatar abu amma kariye daga ran da Allah ya kai shi matsayin shi kuma sai ya hana domin kamar yadda nake gayawa wani jami'in tsaro jiya da rana a wannan police station din ta kusa yake ran da rana ita yau watan na gaba karatu a nan na tafi akwai wasu yan yan yara yara samurarin yan jami'an tsaro da ke tsaya a abun na tafiya kawai sai na ga ɗaya yi min haka kawai sai ya hau ba abokin na wai ko traffic bikin nake ni kai nake nake malam ne ne da za ka hau mun babur nace kawai ka daga mun babur wallahi mu tafi kwalli nace mu je kawai yana cigaba da tafiya da babur ɗina ban ce masa kala ba wata bai kai wa wawura bi samu ba kawai sai ya rike na babur wallahi sai kawai ya rike na ni a wai ga fitila nace ni yanzu karamin yaro ne da zaka kai kunna fitila ba da dare ga fitilan nan kana gani da ya tsane sai ne gaba ina zuwa daidai sabo kofa sabo kofa rumfa kwalin sai yace wallahi dan na ga kamilin mutum ne kai sai ne mun banza mun kula shi ba kuma da cigaba da tafiya muna zuwa sai na tada zuwa bakin office manyan sa kawai sai sai ce mun sai aka ce a tsaya tsaya tsaya wani babban biye ce a tsaya sai na tsaya ina tsaya sai yace me me sai yace wai ai traffic bitin ne bitin traffic ne sai yace sai na ce ba inda ne masa zai maka ƙarya ne nace ni ma wannan zan masa ƙarya saboda haka kawai sai aka ce a babba gurin a gurin da aka bar shi a gurin sai wani yace nace ba yadda za a yi wannan ƙarya ni na san ba laifin da ne suka tsaya na tsaya can wani yana cewa ai mutum ya laifi zai ba da hakuri nace idan ya yi kenan sai nace to malam ni ba abokin DCO wani ne akwai wani alaran ma da taɓa baku labari a gurin sai na taimi aboki sai zance ya canja to ai ko ko ji ka kira muna girma ba shi ai za mu ce kawai sai na hau danna waya ina ta duba waya ai ko shi ka kira muna girma waya ni na saba abin da ni sai na ce ka ga can sai na ce malam ku buɗe min buɗe na zan to kaya gida zan tafi shi wancan har ya kai ba mukullin kan kanta a zuwan ya kamo dan kwaya dan kwaya mana ga ƴan kwayan nan muna fama da su kun ki kama daga karatu fa nake ranar Allah saboda ta aiki nace kawai su bude mun zan dauka yana lemo da aibali a cikin ce zan dauka ne sai babban da ya ga sai ce religion na religion shi wannan dan hauki ya tafi ma sai aka ce zai hada wani da wani babban dan sanda ya ce je wai a bani mukulli na na karbo mukulli to sai nake ga wani jami'in su sai ce mun wallahi malam yace mun irin yara ne on tabline yace su ne yace waɗanda su za su sabo wannan takeici maji ba da yawa take yanzu sai ka ji haƙƙin jama'a za ka samu kuɗi ko iya wannan ɓatan lokacin da kai nema Allah ya zaka san tsakanina da Allah tsakanina da Allah tsakani da Allah ba haka kawai ga masu laifi kun ji kama su kawai sai wanda yake kai ba nasiha ai za ka ga wasu daga cikin masu zuwa karatun nan da suka samu samu aikin dan zanda ɗayan ne masa nasiha ne ce ka ji tsoron Allah aikin ka ka ji tsoron Allah kuma ka san cewa akwai nasiha a ciki ba aikin da ba Allah da annabi babu shi idan ku ba Allah da annabi a ciki ka sani cewa aikin banza ne ba mu da nasiha a ciki dan ne ne akai kawai kasar nan ta zama wata iri wai sai kawai da na san wani kawai yanzu shikenan kaga da na ji tsoro a hanya za mu yi ciniki kenan sai in ba da dubu biyu ko uku shi kenan ban sai wa iyali na kaza ba na bashi kuɗin ya tafi tsakani shi ma wancan din haka ya faɗa Allah to saboda haka wannan wannan wani irin tsari ne muna ga wanda suke sha'awar aikin domin shi ne muke magana yake cewa malam akwai mutanen kirki nace ni zan gaya ma kuwa akwai mutanen kirkin domin na har haɗu da wasu ba a taruwa a zama ɗaya gaba ɗaya amma duk wanda yake sha'awar aikin kamara ya tsarkake zuciyar ai muna da waɗanda suna zuwa karatukan nan ko wani abin za su Allah za su bugun su ma tambaya cewa malam mun ta muke tsaraya za a yi mun san mun san ire-iren su mun sani ba a kuɗin goro amma dai ya kamata mu fahimta da kyau cewa duk aikin da mutum zai yi zani akwai Allah dan karota ya zani akwai Allah dan kan dan karota har sama kowa ya san cewa Allah zai tambaye shi shikenan kawai ko su yan karo ta kwanaki ina ji babban yana bayani na kalla a YouTube yace ku rika du ku rika yi mutane na siya ba cewa muke ko ku rika kawo mana jama'a Allah da kunne na ni yana cewa ku rika yin nasiya wani kuskure ne wani ma tunani yake bai san ya tsallaka wannan abun ba ya fito to ba abinci a gidansa sallah ma rabkan ruwa ake ballanta na wani titi ko ba haka bane sallah ma mutum zai fito da rabkan ruwa ballanta na titi wallahi wani zaka ga yana tafiya bai ma san inda zai Allah to saboda haka wannan shine gaskiya nasiha da muke masa shi wannan bawan Allah shine idan ya kalli wannan yanayi shi ya san bane ne sa ala nafsi wakila shi ya san yanayin da yake idan zai iya dan ido ba abin da zai faru ya nuna musu baya so eh idan ba abin da zai faru yayi wannan cikin idan za a cutar da shi mu kuma an cutar da mu in yaba gurin misali domin ire-iren su muke so mutanen kirki har Allah ya kai matakin da a ce wato ai wana la yuzlamu indahu ahad domin ni na zauna a bokin na taɓa baku misali ni sai wata na kai markaɗe wajen wani daga cikin a garin a ya zuba min ya min markaɗe akan bakin mai ya bata min da magana kuma ya zage saboda ba garin mu bane nace to wallahi ya biya ni kayan miya to shi ne suka taru kuma yan uwansa suka hadan mun cewa wallahi ba zai biya ba ana haka sai wannan dibiyo alaji sunan sunansa wani alaran ma ne kuwa shine dibiyo a garin yana zuwa wuce ya ce mun Yusuf ne faru nace masa kaji kaji kaji kawai je sai waya yace yan sanda su tafi da shi sai kuma ga sun tsugunna haka zo yana bani hakuri bayan fa da su aka hada aka yi rikka nace wallahi hakuri ɗaya zan yi sai mun kayan miya sai kuma da yake yake kuma ko kallon banza aka yi wanzu wanga ya ba Allah an na baro garin nan wanda ya kai mata duk da cewa na ji an ce ya bar aikin yanzu ya koma wani abu daban saboda bawan Allah masallacin gidansa mukan je gidansa wato ya samu tarbiyyar addini yadda ya kamata gaba ɗaya garin yabansa ake baya karɓar cin hanci duka wallahi cewa idan matsala ta faru aka je gurin sa in ba ka da gaskiya ka sha ba kanka ruwa akwai ire-iren mun ga waɗannan saboda haka wannan irin waɗannan mutanen muke so su yawaita a cikin wannan guraren muna fata Allah ya yawaita mana irin Allah madaukakin sarki ya zauna da kasar mu lafiya waɗanda suke nema su kawo mana matsaloli a kasar mu da tashi hankali Allah ka san su Allah ka maganta mana kuncin rayuwa da al'umma suke ciki Allah ka yaye mana waɗanda suke cikin wato wani yanayi na damuwa Allah ka yaye mu muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da subobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da subobin sa madaukaka tsadar rayuwa da take damun al'ummar musulmi musamman mutanen Najeriya Allah madaukakin sarki ka latsafa mana اللهم قلنا سيدنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آم إن شاء الله وما الوزير جام بها أحسن Thank you.